إله إلا هو إليه المسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المسير أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن ربنا تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة رب كريم لا يقبل الكفر ولا يرضاه رب قدوس سلام لا يحب الفساد بل يكرهه ويأباه ولأجل ذلك كانت له سبحانه وتعالى سنن في المفسدين لا تتغير ولا تتبدل وعادات في خلقه لا تحيد ولا تتحول قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وإن سنته سبحانه التي لا تتبدل فيه أن الإهلاك بالعقوبات عاقبة الإغراق في الفواحش والمنكرات فمتى ظهرت الذنوب واستحلت وعمت المحرمات وأعلنت نزلت العقوبات الإلهية بالظالمين وحلت قال عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عباد الله الذنوب والآثار هي أعظم ما يغير الأحوال من الأمن من الأمن والاستقرار إلى الحلأ والاضطراب قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فحصول الأمن في الأبدان والأوطان ثم في أعلى الجنان هو ثمرة تحقيق الإيمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأي شيء عباد الله يبيد النعم ويفنيها ويستجلب النقم ويبقيها مثل الذنوب بل هل ثم شيء يغير صلاح صلاح الحال إلى الفساد ويتلف البر والبحر والبلاد والعباد غير الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله إن عذاب الأمم يتفاوت بتفاوت ذنوبهم كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهؤلاء قوم نوح استهدسوا الشرك في هذه الأرض فأغرقهم الله بالطوفان وطهر الأرض منهم قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا وكذلك أغرق الله فرعون وجنوده كما قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وقارون لما علا وزلم أهانه الله في ثالث الأرض كما قال فخسبنا به وبداره الأرض وبنو إسرائيل تلاعبوا بوحي الله وتحايلوا عليه وبدلوا فسلط الله عليهم عذاب الأعداء قال سبحانه وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب وأصابهم الذل والهوان بما اقترفوا من خطاياه قال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا ومن قبلهم أهلك آد أهلك الله آدا بالريح قال جل شأنه وأما آد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وثمود أهلكهم الله بصيحة واحدة كما قال سبحانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المغتدر وقوم لوط كفروا واستحلوا إتيان الذكران من دون النساء قلبا للفكر وانتكاسا للعقول وشذوذا وتحررا من القيم والأخلاق والأصول فأرسل الله عليهم حجارة مسومة وقلب عرضهم عليهم كما قال سبحانه فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ثم توعد سبحانه من شباهه في ظلمهم فقال وما هي من الظالمين ببعيد عباد الله إنما قص الله تعالى علينا خبر الأمم من قبلنا حتى نعتبر بحالهم ونحذر أن, ما أن يصيبنا ما أصابهم قال تعالى وكأي من قرية عتت عن عمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وهذه الأمة وإن كان من حكمة الله ورحمته أنها لا تهلك بعذاب عام يستأصلها كما فعل بالأمم من قبلها إلا أنها ليست بمأمن من أن يصيب العذاب بعضها متى عمت الذنوب والآثام قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بعث بعض وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إخوة الإسلام إن لهلاك الأمم أسبابا ودوائه توجب غضب العزيز الحقيب وتستجلب نقمته وإقابه العليم وإن من ذلك الأسباب انتشار المنكرات بين الناس وكثرة الخبث فيهم من زنا وفجور وشذوذ وفسق وشرب للخمور كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنهلك وفينا الصالحون فقال نعم إذا كثر الخبص ومن أسباب الهلاك أكل الربا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وروى أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل ومن أسباب الهلاك فشور الظلم بين الناس بظلمهم أنفسهم وظلم بعضهم بعضا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ومن أسباب الهلاك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عز وجل ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ومن أسباب العذاب والعقوبة ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم طاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا أهد الله وأهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تهكم الأئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم فنسأل الله السلامة والعافية والمغفرة والرحمة لنا وللمسلمين أجمعين ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احفظ وطننا من الأعداء في كل وقت وحين وردهم على أعقابهم ولا تجعلهم منصورين يا رب العالمين ربنا إنا نستودعك بلادنا وأهلنا ونستودعك أهلنا أهلها وأم وأمانها وأن تحفظ أمنها ربنا إنا نسألك أن تحفظ أرضها وسماءها وليلها ونهارها احفظها يا ربنا من كل ظالم يريد السوء بنا ربنا احفظها وانصرها وارفع رايتها واعل شأنها اللهم إنا نستودعك أوطاننا وأهلها وشبابها وأطفالها ورجالها ونساءها وأموالها احفظها يا الله يا من لا تضيء ودائع عنده ربنا احفظ أمن وطننا واحفظ ولاة أمرنا وعلماءنا وشبابنا وجيشنا ورجالنا والصالحين من أهلها ربنا احفظ بلادنا من شر الأشرار ربنا اجمع كلمة شعبنا على الحق والنصر والعزة اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا وأيدنا بالحق يا رب العالمين وهيئ لنا يا رب العالمين من أمرنا رشدا اللهم ألطف بأوطاننا وأهلها اللهم حافظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أجل لنا الفرج اللهم أجل لنا الفرج اللهم أجل لنا الفرج وأرهن العب- وأهل العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا الغالية من كل سوء وأن تديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن توفق قاعدنا لكل ما تحب وترضى اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذا البلاد كل الخير وسدد الرأي واجمع الشمل ووفق قادتنا وكلهم عونا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية جنب خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu jan hankali ce mai taken lura da halin da muke ciki ya isa kowa ya koma wajen Allah mu gyara halinsa saboda halin da muke ciki lura da wannan shi ne hudubar shi yasa muka jero kissoshin wasu bayan Allah da suka yi gwagwarmaya suka bayyana gaskiya aka yarda da ita Allah ya ɗauki mataki mu lura da halin babu inda ilimi bai kai wa mutane ba a yanzu wa'azuzzuka ana munanan ayyuka komai yayi amma zukata sun kashe. mu ɗauko halin waɗancan mu ga yadda aka gaya musu abu ɗaya sun ƙi yadda an halaka su mu ko yanzu duk laifuffukan ma na waccan al'ummomin da Allah ya ba da labari sun tattaru cikin wannan al'umma kuma abin da zai baka takaici masu shaida la ilaha illallah da yawa su suke aikata munanan laifukan da yawa da samun musulmi yana ludu samun musulmi yana shan giya samun musulmi yana kashe rai samun musulmi yana sakar dan adam ana cinikinsa ka samu musulmi ya ci riba ka samu musulmi ya sha giya ka same shi da cin amana ka same shi da zina da matar makwabcinsa ka same shi da abubuwa ga sunan iri daban-daban mu'amma watakila ma ba su abu ya riga kama zuwa musallaci ke ƙasar zuciya malam ta kai inda ta kai saboda lalacewar mu wallahi malam shi yasa ba inda za mu iya zuwa komai ya tsaya kuma ƙara tsayawa yake komai lalacewa yake kuma ƙara lalacewa yake komai ta'azzara yake kuma ƙara ta'azzara yake saƙo kala-kala kala-kala iri daban-daban wasu saƙon ma sai ka ta bincika alƙur'ani baka same shi ba amma mutane suna nan suna aikatawa to mu lura da halin da muke ciki amma mun bude hudubar da ayar ubangiji wanda take nuna Allah mai karban tuba ne kuma mai gafarta zunubi ne amma yana da tsananin ukuba kuma zaɓi ya rage namu ko mu tuba mu koma ya zama gafirin zambi mu tuba mu koma ya zama kabilin tauba ko mu fandare ya zama to shadidul iqaba ba abin da Allah bai iya ba dukkanmu nan da sojojinmu da shugabanninmu da gwamnoninmu da duk wanda ka sani ba wanda yake da dangi da Allah Allah ba dangin kowa ba dukkan mu bayi ne a karkashin sa kuma zai yadda ya ga dama da mu amma ya ba mu kofa ko a tuba a gyara ko kuma wariya ta tabbata ga Allah mai gafarta zunubai mai karban tuba mai tsananin ukuba ma'abocin wadata babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi guda ɗaya mai ƙarfi kuma mai iko muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne mai albishir da kuma gargadi ira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da sallamawa mai yawa har zuwa ranar da za mu koma wajensa bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi Allah ɗin, mu kiyayi Allah a bayyananmu da ɓoyenmu, mu kiyayi Allah a wajen mitin ɗinmu da sauran abubuwan da muke shiryawa. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa, kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi. Ya ku musulmai, lalle Allah Ubangijinmu maɗaukaki tsarkakekke ne. kuma baya karɓa sai abin da ya zama mai tsarki lalle ubangijinmu mai karamci ne bai karɓan kafirci kuma bai yarda da kafirci ba lalle ubangijinmu tsarkakakke ne kuma aminci daga wajensa yake amma baya son mabarnata balma Allah baya son mabarnata ya ƙi su baya son su don haka sunnarsa ta kasance ko tafarkinsa ta kasance a cikin mabarnata yana nunawa da wa'azinsa cikin mabarnata waɗanda suka yi ɓarna Allah ya halakar da su. Wannan sunnar ba ta canzuwa kuma ba ta canzawa, saboda wannan kamar al'ada shi ce Ubangiji a cikin halittarsa ba a iya juyar da ita lokacin da mutane suke ta saɓan Allah to zai ɗanɗana musu musifa. Allah ya faɗa yana cewa ba komai suke saurare ba. illa tafarkin waɗanda suka gabace su kuma ba a samun canji daga sunnar Allah mu ba a samun juyarwa idan ya ɗauro sunnarsa ta azaba ya turo ta ba a juyar da ita lalle sunnar ubangiji tsarki ya tabbata gare shi baya canza ta a cikin mabarnata in ba tuba suka yi ba halakarwa da ukubobi iri-iri da ƙarshe ya zamanto dirkakarwa saboda alfasha da mutane suke aikatawa da abubuwan ƙi da suke bayyanawa duk lokacin da zunubai suka bayyana a cikin al'umma kuma ma mutane suka nemi halattar da su suna aikata su kai tsaye ba tare da kunya ba a lokacin da ayyuka na haram suka game al'umma duk inda ka zagaya haram ake aikatawa a lokacin da musifin zunubai ake shelarsu a kafafen yada labarai da su facebook da sauran wasu abubuwa da ake tallata zunubai ake yada su a ciki to babu shakka zai zama sanadiyar saukar ubangiji ai saukar azabar ubangiji ga azzalumai kuma idan musifar ta zo ba azzaluman kadai take kebancewa ba Allah ya ba da labari yana faɗin cewa ai tafarkun waɗanda suke gabaninku sun wuce ku tafi mana a cikin ƙasa ku yi duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata mu yake kasancewa ai ba su gama lafiya ba ya ku bayin Allah zunubai da ayyukan sabo su ne mafiya girma wajen canza zaman lafiya a cikin wannan ƙasa da kuma rashin samun tabbaci akan hanyoyi da wurare daban-daban da mutane suke tafiye-tafiye zunubai da ayyukan sabo su ne manya-manyan abubuwan da suke buƙatar da ɗan adam zuwa ga kuncin rayuwa ubangiji ya ba da misali da garin da ya fi kowanne soyuwa a bayan ƙasa a wajensa a yayin da suka yi zunubai suka fanɗare ma Allah Allah ya ɗanɗana musu wasu bala'o'i yana cewa na ba da misalin wata alƙariya alƙariyar ta kasance amintacciya kuma tana cikin aminci da nutsuwa sannan arziki yana zuwa mata na abubuwan marmari ta duk inda ta ga dama ta kafirce ma ubangiji ta hanyar butulci da zunubi Allah ya canza wancan aminci da ya saukar da abinci da yake ba su ya ɗanɗana musu rigar yunwa ya ɗanɗana musu bala'in yunwa ya saka musu tsoro saboda abin da mutane suke aikatawa an yi lokaci a wannan ƙasa wanda mutane shinkafar ma zubarwa suke a wancan lokacin suna cewa tana da wari saboda daɗin da suke ji zunubai suka yi ta tattaruwa wani bayan wani wani kan wani ya zamanto zunubai ne suke hauhawa a cikin rayuwar al'umma ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya gusar da waɗancan ni'imomi abinci da kire ke samuwa kuɗi ba su samuwa tattalin arziki ya karye al'amura ne ga sunan iri daban-daban sabuwar aminci ya ku mutane a cikin jikunanmu samuwar aminci a cikin gidajenmu da kuma samuwar aminci a cikin ƙasarmu wani abu ne babba wanda yake da muhimmanci amma baya iya samuwa sai a lokacin da 'yan ƙasa suka tabbatar da imaninsu da Allah kuma suka aikata aiki na gari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka da zalunci ba waɗannan in ji Allah akwai aminci tattare da su kuma su ne shiryayyu wani irin abu ne ya zo ya ɗaiɗai da ni'imar da Allah ya mana ya rasar da ita wani irin abu ne da ya shigo cikinmu ya rasar da arzikinmu ya saukar mana da bala'o'i iri daban-daban kuma ya ci gaba da ajiye wannan bala'in ya kawar da shi babu wannan abun illa kamar zunubi balma zunubi shi da ya ɓata rayuwarmu ya ɓata halayyarmu ya ɗage mu daga gyaruwa da mutuntaka da karamci wadda Allah ya yi mana ya kai mu zuwa ga kaskanci da aikata aikin farna wannan abun ka rasa shi cikin kogi ka rasa shi a kan tudu ka rasa shi a cikin gidaje ka rasa shi a ko'ina babu inda ɗan adam yake shiga yanzu yake samun abinci ya bacci idanunsa guda biyu ubangiji ya faɗa ya ce idan fasadi ya bayyana a kan tudu da ruwa saboda abin da hannayen mutane suke aikatawa to ina yin wannan ne domin in ɗanɗana musu musifar bala'in abin da suke aikatawa ko za su tuba su koma sai dai gashi mutane suna cikin kunci ga mutane suna cikin rayuwa da wahala da rashin zaman lafiya da barazana ta masu satar mutane da abubuwa iri daban-daban amma har yanzu da dama daga cikinmu ba su koma wajen Allah don su gyara ayyukansu ba hasali ma a duk lokacin da wani abin da zai kuntata wa mutane ya zo inda za a samu kuɗi a cikinsa to za ka ga mutane ba su damu ba su kuntata wa mutanen kuma su ci gaba ko da da zunubi a ciki azaba da Allah yake yi ma al'ummomi sun bambanta daga nau'in can zuwa can ko daga irin zunuban da suke aikatawa domin Allah ya ba mu labari tsarki ya tabbata gare shi yana cewa ko waɗanne muna kama su da irin nau'in zunubansu daga cikin waɗanda suka gabata akwai waɗanda muka aika musu da tsakon kwani na bala'i na wuta muka halakar da su daga cikinsu akwai waɗanda muka kama su da tsawa tsawa ta halaka su daga cikinsu akwai waɗanda muka kama muka barke ƙasa ta girgiza muka nitsar da su ciki daga cikinsu akwai wanda ruwa muka sake a kansu ya halaka su Allah ya ce ban yi zalunci ba sun dai kasance kawai sun zalunci kansu da kansu ne waɗannan mutanen Nuhu ne suka farar da shirka a cikin ƙasa suka saba ma Allah suka bautata ma gumaka Allah ya halakar da su da ruwan tufana ya tsarkake ƙasarsa da waɗannan mujirmai ya bawa bayin Allah nagartattu ƙasar shugabanci ya yi haƙuri kuma ya ji tsoron Allah Allah zai iya tafiyar da kai ya danga ƙasar ma wasu ka guji zalunci da jaluntar mutane ka ɗora musu nauyin da ba za su iya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya baka misali daga mutanen Nuhu yace daga kurakuran da suka aika da zaluncin da suka yi akan mutanensu muka dulmiyar da su cikin ruwa hakanan Allah ya ɗauki fir'auna da mulkinsa da komai da gidajensa da taskoki na dukiya iri daban-daban da ya tattara ya aje da rundunar sojoji da yake da su duka ubangiji ya ce ya allanta kansa da kansa ya zalunci mutane ya ƙwace dukiyoyinsu ya musu zalunci ya yayyanka wasu ya azabtar da wasu Allah ya ce sai muka kama shi da shi da sojojin nasa muka yi jifa da su cikin teku Allah ya ce kai duba mana kai azzalimi kai duba kai azzalimi ya ƙarshen wancan ya kasance muna fada ikon da za mu yi maka haka ka yi taka tsantsan ƙaru mai kuɗi ne lokacin da ya samu ɗagawa da kuɗi ya zalunci mutane ya wulaƙanta dokokin Allah ya mayar da Allah ba komai ba ya ci mutuncin annabi Musa alaihi salam ya yi masa duk abin da ya ga dama saboda kuɗi da yake da shi kai Allah mai kuɗi kai a hankali ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka dirka kadda na cikin ƙasa sannan gidansa muka ce ya bi bayansa bani isra'il wasa suka yi da wahayin Allah da Allah ya musu magana suka bude wasu hanyoyi na dabarbaru ta hanyar saba ma Allah suka canza hukuncin Ubangiji yanzu an canza hukuncin Allah a nan ƙasar ba abin da ba a yi an yi dabarbaru iri daban-daban ana wasa da wahayin Ubangiji har ma ana kallon wahayin Allah ba komai bane aka caccanza abubuwa sai Allah ya ɗauki abokan gaba ya ɗora ma bani Isra'ila yanzu barazanar da muke fuskanta shine ta abokan gabanmu waɗanda suke nema sai sun hau kanmu Allah ya kiyashe mu kada ya ba su tasalludi a kanmu ubangiji ya ce ku tuna lokacin da muka sanar ubangijin ka yayi shela cewa zan tayar da wani wanda zan tayar din wani mummuna ne mai mummunan aiki zai zo ya rinka dandana muku azaba har tashin alkiyama zai faru haka Allah ya yi wa bani Isra'il Allah ka kiyashe mu kar kai mana wannan Allah ka kiyashe mu kar kai mana wannan kaskanci ya samu bani Isra'il lalacewa saboda abubuwan da suke aikatawa na kurakurai Allah ya ce bayan wannan na buga musu kaskanci duk inda ka gansu kaga kaskantattun mutane kafin su Allah ya halakar da adawa da iska ka dubi sha'anin su yadda Allah ya ce adawa mun halaka su da iska mai karfi mai biji mai bibiyar juna jama'a ku yi lura da waɗannan abubuwa da abin da muke ciki a yanzu samudawa Allah ya ce mun halakar da su da tsawa kuma tsawar guda ɗaya tar muka yi Allah ya ce mun aika musu da tsawa sai suka zamanto kamar tattaka abinda dabbobi suke takawa bayan sun cinye mutanen lut sun yi ludu sun kafirce ma ubangiji suka halattar da zuwa wa mazaje suka wato koma bayan mata suka canza fitilar da Allah ya halicce su hankalinsu ya dawo ƙasa ma'ana ƙafafuwan suka dawo sama kansu ya koma ƙasa Allah ya ce muka jefa musu wasu duwatsu masu alama kuma muka juyar da garin muka kifar da shi ubangiji ya ce lokacin da al'amarin mu ya zo mun sanya garin samansa ya dawo ƙasa ƙasansa kuma ya koma sama muka yi ruwan yin wuta muka yi fulastar garin Allah ya ce haka muka yi musu kuma wannan garin bai zama yana nesa da ko ba a wannan duniyar aka yi shi kuma mummunan aiki suka aikata mai rura da abin da mu muke ciki a yanzu da kuma abin da waɗanda suka yi aka yi da su aka yi da su ya ku bayin Allah Allah yana kassasa irin waɗannan labarbaru na al'umma ne waɗanda suka wuce mu kafin mu waɗanda suka wuce kafin mu zo domin mu yi lura da irin halin su kuma mu ji tsoro da abin da ya same su na musifa ubangiji yana cewa da yawa daga cikin alƙariya wadda suka yi girman kai daga barin bin umarnin ubangiji suka yi girman kai ga barin umarnin manzanni muka yi musu hisabi hisabi mai tsanani muka azabtar da su azaba a barki muka ce su ɗanɗani bala'in al'amarinsu kuma ƙarshen al'amarinsu muka ce tatsewa da asara muka yi tanadi a gare su ta azaba wacce take mai raɗaɗi ya ku masu hankali ku ji tsoron Allah hakika Allah ya saukar muku da tunatarwa sai da in ba za ku tuna ba wannan al'umma da muke rayuwa yanzu da ita ko da yake ya kasance daga cikin hikimar Allah da kuma rahamar Ubangiji cewa ba zai turo azaba irin waɗancan azabobin da ya ba ne halakar da wannan amma fa ba ta da aminci da cewa Allah ba zai gana mata wata musifa ta wasu bangarori ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa yayin da zunubi ya game mutane da ayyukan sabo Allah zai iya turo wata bala'i ko da ba halakarwa irin waɗancan ba ya faɗa yana cewa gaya musu ni Allah ni ne mai iko idan na ga dama in aiko ta sama da ku wata musifa sai in tayar da wata musifar ta ƙasa da ku sai in tayar da sashin ku da sashin ku ya rinka ɗanɗana ma sashin ku bala'i ya rinka ɗanɗana ma sashin ku azaba ubangiji yake cewa ai da mutanen alƙariya za su yi imani su tsare dokokin Allah da za mu buɗe musu albarka daga sama kuma da za mu buɗe musu albarka daga ƙasa amma Allah ya ce sun karyata mu saboda abin da suka zamanto suna aikatawa Allah yake tambaya yanzu mutanen alkariya za su iya amincewa mu zo da azabar mu a lokacin da suke bacci da daddare mutane za su iya amince ma Allah da haka yanzu mutanen alkariya za su iya amincewa cewa Allah ya zo musu da azaba lokacin hantsi suna wasa yanzu mutane za su iya amincewa da Allah za su iya amincewa da tanadin ubangiji ba bai amincewa da tanade-tanaden ubangiji na azaba sai mutanen da suke tababbu ya ku yan uwana cikin musulunci halakar da al'umma da dora mata wasu nauye-nauye da karya mata tattalin arziki da dukkan wasu al'amura na kuncin rayuwa da saka mata tsoro da jarraba ta da rashin albarkar dukiya da rashin albarkar amfanin gona dukkansu yana faruwa ne ta sanadiyar kusa ta ubangiji da ake yi da kuma neman cewa azaba sai ta afkama mutane daga cikin irin waɗannan sabuba da suke jawa irin waɗancan musifu akwai yaɗuwar munanan ayyuka a tsakanin mutane akwai kuma yawanta yin zina akwai kuma fajirci da yake faruwa akwai yawan liwaɗi da fasikanci da shaye-shayen kayan maye kamar yadda ya zo cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi aka ce yanzu za a halaka mu ya manzan Allah cikin mu akwai salihai manzan Allah ya ce na'am za a halaka ku idan dai zunuban ku suka yi yawa yana daga cikin sababar halakar wannan al'umma ko jawo mata bala'ai iri daban-daban da suke ciki cin riba magwayi da ɗaukaka yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku bar abin da ya rage na daga riba in dai kuna da imani da Allah idan ba ku aikata hakan ba to ku sani kuna da wani yaƙi tsakaninku da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa zina ba za ta bayyana da riba a cikin mutane ba face mutane su suka jefa kansu da kansu cikin ukubar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana daga cikin sabuban tauyewa ko komawa bayan wannan al'umma bazuwar zalunci a tsakanin al'umma mutane suna zaluntar kansu da kansu kuma su zalunci wasu da wasunsu ubangiji yana ba da labari yana cewa waccar alkariyar na halakar da ita ne a lokacin da mutane suka yi zalunci a tsakaninsu kuma na sanya wa'adin halakar da su kuma na halakar da su ku yi lura da abin da kuke ciki a yanzu yana daga cikin sabuba na samun matsaloli a cikin wannan al'umma kin yin umarni da abu mai kyau da kuma hana munanan ayyuka mutane ba sa umarni da abu mai kyau mutane suna kallo ana barna ba mai magana kowa ya ja bakinsu ya yi shiru wani a cikin gidansa ake sabo amma ba zai iya magana ba kofar gidansa ayi sabo ba zai yi magana ba alkur'ani cewa yake mai yi hana karnonin da suka wuce kafin ku ma'abota karfi su hana aikin fasadi a cikin ƙasa Allah ya ce sai 'yan kaɗan aka samu mutane da yawa sun bi azzalumai ne sun bi son zuciyarsu su ma suka zamanto mujirmai masu laifi ubangijinka bai zama zai halakar da alkariya ba don zalunci alhali mutanenta suna gyara don haka mutane su gyara ubangiji ya sake faɗi yana cewa yayin da kuka manta da tunatarwar da muka yi muku mun hana ku shan giya ba ku hannu ba mun hana ku lodu ba ku bari ba mun hana ku kashe rayuka ba ku bari ba mun hana ku cin riba ba ku bari ba mun hana ku dukkan munanan ayyuka ba ku bari ba kuka yi watsi da abin da muka faɗa muku Allah ya ce lokaci zai yi za mu tseratar da waɗanda suka hana mummunan aiki za kuma mu kama azzaluman da suke munana aiki da azaba mummuna saboda fasikancin da suke aikatawa yana daga cikin azaba da saukar ukuba akan mutane abinda ibnu majah ya ruwaito da isnadi ingantacce daga ibnu umar yake cewa wata rana manzon Allah ya jiyo ya fuskance mu ya kalle mu sai ya ce ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar in an jarabce ku da su ina nema muku tsari kada Allah ya sa su same ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alfasha ba za ta bayyana cikin mutane ba yanzu mu alfashar ta bayyana don nuna ta ake a fili har ma hotonta ake ana turawa kuma su sanar da ita a cikin duniya manzon Allah ya ce wannan ba zai faru ba face sai Allah ya bayyana muku wata annoba ko annobar talauci ko annobar rashin lafiya ko annoba ta kashe-kashe ko annoba ta karya tattalin arziki abinda zai same ku bai samu al'ummomin da suka wuce kafin ku ba abu na biyu yace ba za ku toye kwanan awon ku ku daina cikawa ba da sikeli kuna zaluntar mutane a cikin kayansu sai mun kama ku da wasu shekaru za mu ɗanɗana muku talauci da karayar tattalin arziki da kuma yunwa da tsadar kaya da ɗora muku shugabanni munana azzalumai waɗanda ba su da tausayi abu na uku ba za ku hana zakka ba ta dukiyar ku ta dukiyar dabbobi ko dukiya ta ruwan kuɗi ko ta amfanin gona face sai mun hana ku ruwan sama in ba dan dabbobi ba da ba za mu yi ruwan ba abu na hudu ba za ku tauye alkawarin Allah da alkawarin wato da kuka dauka da manzon Allah kowane ɗaya daga cikin musulmi ya yi alkawarin zai bauta ma Allah shi kaɗai ba zai haɗa Allah da kowa ba haka nan zai bi manzon Allah yau nawa ne suke shirka yau nawa ne suke hulɗa da bokaye yau nawa ne suke hulɗa da abubuwan da ba su dace ba ba za ku wannan ba sai mun ɗauko maƙiyinku mun ɗora muku a kanku ya rinka azabtar da ku da ƙarshe manzon Allah ya ce zai ƙwaci abin da yake hannunku ma na dukiya Allah ka tsare na biyar shugabanninku in suka yi watsi da hukunci da littafin Allah suka zaɓi san ransu kawai suke bi abin da suka ga dama suke yi to zan sanya faɗa a tsakaninku da junanku za ku yi taya juna yanzu ai ya junan mu muke yaƙa kawai duk juna ake ta yaƙa saboda shugabanci ya ce ba zai yi hukunci da littafin Allah ba da gwamnatoci da masu mulki da shugaban ƙasa da 'yan majalisu duk an yarda cewa littafin Allah bai isa ya hukunta mu ba saboda haka dole fada zai tashi a tsakanin mu in ji manzo Allah za mu ta yakar junan mu mu kashe junan mu Allah kaɗai muke roƙo ya babu zaman lafiya ya kuma gafarta mana ya mana rahama da mu da sauran musulmin duniya ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi da kuma kyautatawa ga baki ɗaya. Ya Allah kai ne Ubangijinmu babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kaɗai, kuma kai ka halitta mu mu bayinka ne, mu kuma muna nan akan alkawarinka da wa'adinka gwargwadon hali. Muna neman ka tsari ya Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin abin da muke aikatawa. muna bayyanar da ni'imarka da kai akan mu muna fito da mu cewa masu laifi ne masu zunubi kai mana gafara domin babu mai gafarta zunubi sai kai ya Allah muna roƙonka duk wato alheri gaba ɗayansa wanda muka sani da wanda bamu sani ba magaggauci da wanda zai zo daga baya ya Allah muna nema ka tsare mu daga dukkan wani sharri magaggauci ko majinkiri wanda muka sani da wanda ma bamu sani ba Allah kai mana muwafaka ka kuma amsa mana ya Allah ya Allah ka kiyaye kasar mu daga abokan gaba a kowane lokaci da kuma kowane irin zamani abokan gaba ka mayar musu da raddinsu ya Allah ka juyar da su akan digadigansu Allah kada ka ba su taimakonka ya Allah ya ubangijin talikai Allah muna mika wannan Najeriyar a hannunka ya Allah idan an baka ajiya baka tozartawa ya Allah gidajenmu da ƙasarmu da gidajenmu da garuruwanmu da kasuwanninmu ya Allah muna mika su zuwa gare ka da ahalinsu gaba ɗaya ya Allah ka ba su aminci ka kiyaye su ka tsare su ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare wannan ƙasa samanta da ƙasanta daranta da kuma rananta ubangiji muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga dukkan wani azzalimi wanda ke son ya cuce mu a cikin wannan ƙasa ya Allah in zai shirya ka shiryar da shi idan ba zai shirya ba Allah kwakwalwarsa tana hannunka ka yi yadda ka ga dama da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka ka taimake mu ya Allah ka daga darajar wannan ƙasa ka dawo da ita cikin hayyacinta da tattalin arzikinta ya Allah ubangiji ka tsare mana ita ya Allah ya Allah muna miƙa ƙasar mu gare ka da iyalan cikin ƙasar ya Allah da samarin ƙasar ya Allah da jariran ƙasar ya Allah da mazajen wannan ƙasar ya Allah da matan wannan ƙasa din ya Allah da dukiyar wannan ƙasa din ya Allah ka tsare mana domin in mun baka ajiya ba za ta tozarta ba ya Allah Allah ka ba mu aminci cikin gidanmu Allah ka ba mu aminci cikin gidajenmu ka amintar da jami'an tsaronmu ya Allah salihan bayanmu ya Allah ka taimake su ya Allah ka kiyaye mu daga sharrin masharranta ya Allah ka haɗa kalmar musulmai ka haɗa kan 'yan ƙasa ya Allah akan gaskiya da taimako da cin nasara da buwaya ya Allah ka ba mu ɗaukaka ya Allah ubangiji ka tsare mu ya Allah Allah ka gaggauta mana mafita Allah ka gaggauta mana mafita Allah ka gaggauta mana mafita ya Allah ka hutar da mu daga sharrin masu sharri cikin wannan ƙasa Allah ka hutar da mu da sharrin masu sharri cikin wannan ƙasa Allah ka hutar da mu daga sharrin masu sharri cikin wannan ƙasa ya Allah duk wanda yake nufin wannan ƙasa da bala'i da mummunan abu shagaltar da shi da kansa ya Allah mayar da kaidinsa da shirye-shiryensa a kansa ya Allah ya Allah ka halakar da shi idan ba zai shirya ba kai daidai da al'amarinsa ya Allah kai daidai da magoya bayansa ya Allah ya Allah ka dawwamar da aminci a kanmu da ni'imar zaman lafiya da amintuwa ya Allah kai mana muwafaqa ya Allah ubangiji muna roƙonka ka rubuta alheri akan wannan ƙasa Allah ka rubuta alheri akan wannan ƙasa Allah ka rubuta alheri akan wannan ƙasa Allah ka tabbatar da ra'ayin 'yan ƙasa akan daidai Allah ka haɗa kansu ya Allah ka yi muwafaqa ya Allah gare su ka kasance mai taimako a kansu ya Allah ka taimaka musu cikin abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance ya Allah da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta wa qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum